بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى قال حدثنا يوسف ابن يعقوب الصفار أليس كذلك قال حدثنا أبو بكر عن داود قال سألت الشعبي يتينا تنبي إمام الشعبي كيف كنتم تصنعون إذا سئلتم ya kuke ne an tambaye ku wata fatawa tambayan aka tambaye ku ya kuke yi maza maza za ka ba da jawabi don a can ka iya ko ya ake yi kana alal khabir wa qa'ata haka suke faɗa ina mana alal khabir wa qa'ata ka tambayi wanda ya san wannan abu kana idza su ila ar-rajulu qala li sahibihi yace an tambayi mutum sai fada ma abokinsa na kusa da shi aftihim ka ba su fatawa fala yazalu hatta yarji'a ila al-awwal shi ma sai ci mawa kai ma ka bada fatawa wannan ce kai zaka amsa wannan fata har ya dawo kan wanda aka tambaye shi farko din to shine lokacin ba ba wani uzuri kuma sai a bada fatawa in an sani ba gaggawa ake yi ba eh قال أخبرنا أحمد بن الحجاج قال سمعت سفيان عن ابن المنكدر قال إن العالم يدخل فيما بين الله وبين عباده sai malami yana shiga ne tsakanin ubangijin Allah da bayansa in an tambaye da zaran an tambaye ka mas'ala to an saka ka ka shiga tsakanin ubangijin Allah da bawansa kenan to me za ka yi ce falyatlub li nafsihi al-makhraj to ka san yadda ka yi ka neman makanka mafita yaya za ka yi ka neman makanka mafita shine abin da ya fi muhimmanci a wajenka in mafita ta mafitan ya nuna cewa ka bada fatawa sai ka bayar in ba hali ka ce ban sani ba shine mafita an fahimta duk sa'an da aka tambaye ka mas'ala to an tsaka shigo an saka ka tsakanin ubangijin Allah da bawansa kenan to sai ka san yadda za ka yi ka fita ka kwaci kanka in ba haka ba za ka zama qaddara min ila jahannama ba haka ba karanta ba قال أخبرنا محمد بن قدامة قال أخبرنا أبو أسامة عن مسعر قال أخرج إلي معن بن عبد الرحمن كتابا معن بن عبد الرحمن يفتر من واللتاف ينونا مني فحلف لي بالله يمن رسوا دا الله cewa annahu khattu abihi yace wannan littafin han rubutun hannun mahaifinsa ne fa idza fihi sai gashi abinda aka rubuta cikin littafin qala abdullahi wallazi la ilaha illa huwa na rantse da sarkin da babu abin bauta za cancanta sai shi ma ra'aitu ahadan kana ashadda alal mutanatti'ina min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ban ga wani wanda yafi tsanantawa masu shishigi ba kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ma ra'aitu ahadan ashaddu alaihim min abi bakr ban taba ganin wani bayan manzon Allah wanda yafi kuma tsanantawa ba kamar abubakar Bakar وإني لأرى عمر كان أشد خوفا عليهم أوله yace haka shi ma sayyidina Umar ma'ana masu tsananta masu kakali masu menene da menene da menene abubuwa da baka da ilimi ciki kana magana ga abin da manzo Allah ya fada kai ma ka zo kana fadar zaka manzo Allah ya ce kaza kai ma ka zo kana cewa kaza da kaza mas'aloli suna da hatsari fa mas'aloli suna da hatsari eh yace zinil qawla in hawalta madha muhammadin fa fi kulli qawlin mustahilun wa ja'iz kana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka so manzon Allah yanda manzon Allah ya ce maka kai ba yanda kake so ranka abinda manzon Allah ya fada shedan ba zai shiga harshen manzon Allah ba amma kai in kai sakaci sai shedan ya zo ya yi rikita maka komai da komai sai ga kaman jihadi kaman yaki da dabara da kwane-kwane da menene da menene kana kana so ka tabbatar da abin da bai tabbata ba an fahimta قال أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا زمعة بن صالح عن عثمان ابن ابن حاضر ابن حاضر الأزدي قال دخلت على ابن عباس فقلت يتي ناشي وجن أبلا ابن عباس سينشي أوصني كيمين وصية فقال نعم عليك بتقوى الله كجزء الله والاستقامة sa'annan kuma sai ce mai kalmomin guda biyu ce ittabi wala tabtadi ka ji tsoron Allah ka bi kada ka kirkiro ka bi abin da manzo Allah ya faɗa kada ka kirkiro abin da kai kake ganin zaka bauta wa Allah da shi da shi ko da baka daidaita shi da na manzo Allah ba kai kuskure an fahimta قال أخبرنا مخلد ابن مالك قال أخبرنا النضر ابن شميل عن ابن عون عن ابن سيرين قال كانوا يرون أنه على الطريق ما كان على الأثر da suna ganin matukan mutum na rike da sunnar manzon Allah dalili yana kan hanya ya miki hanya kenan yana kaucewa yana kawo ra'ayinsa ko ra'ayin malaminsa ko ra'ayin to ya kauce kan hanya kenan eh ya fita kan hanya ya fita kan hanya fita kan hanya shike dagula rayuwar duniya ga jin daɗi ga alamu ga habu hanyoyi na jin daɗi amma ka kasa jin daɗi me yasa baka yi aiki da ilimi ba ke baka yi aiki da ilimi jiya masalan na baka kowa sai da kowa yana ta mamaki abin da yake kuma fili ne kowa ya kamata kowa ya sani fili yake ya kamata kowa ya sani eh sai ka san kaza ta san kaza to ka go kai aiki da shi ka gode ma Allah kenan Allah kuma ce la in shakartum la azidannakum sai in kin yi aiki da shi kin gode ma Allah kenan Allah ce la in shakartum la azidannakum amma in ka bi son zuciya wala in kafartum inna azabi la shadid to shine kowa ke cikin wahala kullum matsaloli ba sa karewa kullum matsaloli ba sa karewa an fahimta sai ka san na samu daraja ne saboda wacce ta san ta samu daraja ne saboda wane to sai ga kuna girmama juna amma in ba haka ba ba yadda za a yi kai aiki yadda Allah zai sa albarka cikin rayuwar ka ta nan kyakkyawa ka je ka ɗauko ta mai komai da komai amma kullum cikin ba kwanciyar hankali kuma ba jin daɗi jin daɗin ba wajen ka yake ko wajen ta ba wajen Allah yake Allah kuma yadda ya shirya abu shi za a bi a ji daɗi in aka kauce ba za a ji daɗi ba an fahimta fili yake kowa ya sani ko zaune muke bakin kofa ko bakin hanya muna ta hira da lokacin sallah ya kai aka yi kiran sallah wa za mu tura gaba mai aure ko mara aure me mata ko mara mata me mata in kun je baki kuka sauka waje ku nawa ne mutum ɗaya yana da mata a ciki ku sai a mai da ku keken dinki a mai da ku shago a ajiye ka kulle ku shi sai a bashi wuri a cikin gida da matan shi ba daraja bace ba sai ku saura shago kamar keken dinki kenan ku eh shi ne kullun shago duk ba daraja bace ba amma har ka ce to ai mace raunanniya ce to kai ma baka fahimci wace ce mace ba eh wanda ce mace ba ta da karba baka san wace ce mace ba ضرب الله مثلا للذين ما امرأة نوح وامرأة لوط من يمن زنن الله سنة سنة canza mata akidanta sun iya a ce ba ta da karfi jikin mutum baya da karfi sai ta yi amma aqida zuciyar fa aqidar nan ne inda ake magana ke sannan ce wa daraba Allah matsalan imra'ata fir'auna duk abin da fir'auna yana fajirci da shakeji da komai ya iya canza mata zuciyarta yana nan haka shi sa sai ka shirya ma kanka rayuwa yadda zaka ji daɗi sai ka ji daɗin rayuwa fiye da kowa ba wai lallai sai kuɗi mai yawa ba a'a ittabi wala tabtadi ka bi karka kirkiro قال أخبرنا يوسف ابن موسى قال حدثنا أزهر عن ابن عون عن ابن سيرين قال ما دام على الأثر فهو على الطريق ما دام على الأثر فهو على الطريق matukan bai gushe ba yana bin dalilai asar daga manzon Allah daga sahabbai da mene fa huwa ala tariq yana kan gwadabi yana kan hanya mustaqima amma har ya kauce ma wannan abubuwan to shikenan kuma sai da hali yayi haka duk malamai suka faɗa imamu ahmad ba cewa yayi دين النبي محمد أخبار نعم المطية للفتى آثار لا ترغبا عن, عن الحديث وأهله فالرأي ليل والحديث نهار فالرأي والحديث آه ليل كتي دري دهو ya fi me wal hadithu sai ka ce haske shattara ma bai da lail wal nahar قال أخبرنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة قال قال عبد الله بن مسعود تعلموا العلم قبل أن يقبض كوي كراتو كوي إلمي كافن أزو أوكي إلمي وقبضه أن يذهب أهله haka aka manzo Allah ce inna la yantazul ilma Allah ba cire ilimin zukata mutane a'a suna nan suna nan sai su mutu in ya mutu wanda zai zo ya gaje shi shi bai karatu ba kuma dole ya gaji kujerar da rawanin da me kuma bai karatun ba to lokacin da ya hau kujera ya zauna ko ya rawani yana da ko mene in an tabbace ce bai sani ba to shine sai a yi ta fatawa akan son zuciya akan son zuciya shikenan matsala ta tafi kenan in ba haka ba me ka wani amfani zai yi maka zaka samu me abinda zaka samu cikin kana yin abu da fushi da gaske wallahi tallahi daren maulidi ya fi daren lailatul qadari wallahi tallahi daren maulidi ya fi daren ya fi daren arafa wallahi tallahi daren maulidi ya fi daren juma'a to me me amfani wannan magana to lailatul qadari akwai nasi ko ba nasi daren juma'a fa daren arafa fa daga Allah da manzonsa to wannan kai ne ka kawo don ka nuna kana son manzon Allah a cikin son manzon Allah da kake abinda aka ce maka ittabi wala tabtadi ba haka bane ba in za ka kirkiro wallahi kamar yadda ka yi rantsuwa akan kuskure za mu yi rantsuwa wallahi shaidan zai zo ya ɗauke ka kan abin da kake nufi ya jefa ka a قال أخبرنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة قال قال عبد الله بن مسعود قبل أن وقبض أن يذهب أهله أنا كشورارا أداة تنبيه كده كشورارا wa iyyakum wattanattu manzo Allah ce halakal mutanatti'una halakal mutanatti'una halakal mutanatti'una su uku menene ma huwa tanattu menene tanattu shishigi da kankan ba da karambani da kakali abubuwan kana faman والتعمق da zurfafawa wal bida a ya ji tsoro ba zai iya fada ba ya ji tsoro in ya je masallacin wasu za a kore shi yau wa alaikum bil atiq wa alaikum bil atiq wai me kenan da daddu na da ko cikin me cikin addini cikin menene da menene to menene da dadde na da da dadde na da wanda yake abin da yasa ake yabon da suna da kan suna kan gaskiya ne akan haka suke to da dadde na da din yana kan gaskiya shine da dadde na da amma in ya dade akan kuskure duk jin dadewansa akwai wanda dade akwai wanda kai iblis dadewa eh ati al atiq din saboda al atiq da aka faɗa din da ko littafi za mu karanta za ku sa littafi karatu in farin littafi ne ba za a samu sai jajaye tsofaffi na da ai fararen littafi aka ce alaikum bil atiq sai ka je ka ɗauko tsohon littafi wanda aka buga da jar takarda shikenan sai ai ta tafiya eh tsakanin atik da jadid shine me ake karanta ba farar takarda ko sabon masallaci ko tsohon masallaci ba in tsohon masallaci ne aka shekara nawa ana bid'a a ba shi da amfani in yau aka gina masallaci aka gina aka kafa sunna a ciki shine al-atiq ma ya aka ya zama al-atiq me eh da aka gina masallacin sai je can al'atiq ya ɗauko abin da za a yi sai zama mai atiq ya bi asali ya ɗauko daga asali قال حدثنا سليمان بن حرب وأبو النعمان عن حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة قال قال ابن مسعود عليكم بالعلم قبل أن يقبض وقبضه أن يذهب بأصحابه sai Allah ya ɗauki malamai ya tafi sun mutu kowane malami ya mutu sai wani ya zo ya gaje shi ko ɗan shi ko almajirin shi ko wani wani dai zai zo ya gaje shi amma shi bai yi karatun ba wa alaikum bil ilmi ku koyi ilimi ku yi karatu فإن أحدكم لا يدري متى يفتقر متى يفتقر إليه كوي كراتو سيدنا عمر تعلموا قبل أن تسودوا أو قبل أن تسودوا كوي كراتو كافين أزو أدورا مكو أباكو مكامي إن أكا أورا مكا نوي بذاك سامو داما ين كراتو با in aka zo ana bukatan ilimi wajenka ba ka yi ba baka da lokacin da zaka je ka yi an fahimta isa aka ce ka yi karatun don baka san yaushe za a zo a bukace ka ba au yuftakara ila ma indahu innakum satajiduna aqwaman yaz'umuna annahum yad'unakum ila kitabillahi wa qad nabadhuhu wara'a zuhurihim innakum بالتوكيد ستجدون أقواما ذاك سامو يسمو تاني يزعمون suna riya cewa annahum yad'unakum ila kitabillahi suna kiwai suna kiran ku ne zuwa littafin Allah wa qad nabazuhu wara'a zuhurihim tani sun bar littafin Allah sun shagala da wayansu abubuwa amma hada su can na ce musu kuna kan littafin Allah fa alaikum bil ilmi ku koyi karatu wa iyyakum wattabaddu ahir ka shaidun ku kiyayi bid'a وإياكم والتنطع وإياكم والتعمق وعليكم بالأكيد yace satajiduna aqwaman yad'unakum ila kitabillahi wa kad nabadhuhu wara'a zuhurihim su wai suna kiran ku zuwa addinin Allah ku zuwa littafin Allah ku sunnar ma'aiki alhalin kasancewa tintini sun rab sun bar wannan sun saki layi sun kama wani hanyar daban waye zai kawo misali game da wannan kowa dai ba zai iya yin magana ba sai da musulunci sai ya karbi musulunci ko ya shiga musulunci ko an haife shi ciki ko menene da menene musulunci shine jigo amma ana tafiya ana tafiya ana tafiya shi a zo a yi watsi da musulunci a kirkiro abubuwan da ake so su ne musulunci sai a kirkiro abubuwan da ake so su za a mayar da su su ne musulunci yaro karami ko almajiri yaya babban abin da ke da wahala shine kuskuren malami waye zai iya gano cewa wannan kuskure ne gashi malami na yi in ka gano ma waye isa ya magana waye isa ya magana to wannan lokacin da malamai ba su da amma lokacin da malamai sun san za su yi kuskure shi su tara yan daba tukunna muridai almajiransu kowanne a cikin sun ya samu ta zai kashe ba ruwansu to in yi kuskure waye zai gano kuskure in an gano kuskure waye isa ya magana to shi kenan waɗanda suka zo daga baya kan abin da za a ɗora su kenan saboda Allah madaukin sarki ya umarci ya ce fas'alu ahla zikiri in kuntum la ta'lamuna kana bukatar mas'ala sai ka je ka samu malami garin wanda ake cewa shine malami juya za ka yi sai ka je ka tambaye shi ba haka bane ba akan abin da ya dora ka nan zaka abin da zaka dauka kana yi ya zaka yi kasan ba haka bane malam wane wane da ake gani zai nuna maka alkibla wane zai zai saka zai saka aljanna ya zai eh ya ba haka bane ba ya zai a san kuskure ne saboda me saboda al'amarin an nesa ta mutane daga barin sunna babban matsalar shine a raba mutane da sunna matukan ba a raba mutane da sunna ba ana karatun sunna ba wanda isa ya kawo wani abu kuma ya samu karbuwa fa manzo Allah ya kawo abu ya samu karbuwa kai ka kawo ya zai ya samu karbuwa to shi yasa farko sai a raba ka da sai a raba ka in haka ake yi in kana cikin ɗarika ne in kana menene da menene in kana son ka yi tarbiyya kwanakin da za ka yi tarbiyya ne ba za ka yi karatun alkur'ani ba ba za ka karatun fikihu ba ba abin da za ka karanta na ilimi da zai sa ka gano kuskure sai a je a hada ka da shaidan da shaidan kuke yi kana ta kenan ana nan ana nan rana dai sai ce baka kaza shi kenan sai kai ma ka faɗa shi kenan matsala ta kare ke ba ku ji su a adamawa ba ba su bayyana adamawa ba ba ka ji ba in an tashi ka zo zan zan nuna maka saboda an ce wa alaikum bil atiq kowa zai fassara wannan ya ce a wannan sabbin malaman da suke zuwa da sababbin menene umdatul akam duk ku bar su aje lahallari ishmawi menene da menene umdatul ahkam da bulugul maram da riyadu salihina abinda ke ciki da abinda ke cikin lahallari da ishmawi da iziya har zuwa ƙarshe wanne ne tsoho wanne ne sabo Allah ya ce manzon Allah ya ce da sanadi kuma Allah ya ce manzon Allah ya ce abinda ya fito wajen manzon Allah shine sabo shine bakon abu ba mana ba mu ce ba za a karanta su ba fa mu duka sai da mu karanta mu duka sai da mu karanta eh قال أخبرنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا يزيد بن حازم عن سليمان بن يسار أن رجلا يقال له صبيغ أو صبيغ صبيغ أو صبيغ دك صبيغ يتي إيه أنا فدرون أنا فدرون قدم المدينة فجعل يسأل عن متشابه القرآن wannan ne sai shigo madina yana ta tambaya mata shabihul qur'an yana ce to me yasa aya kaza ta ce ka aya kaza me yasa aya kaza ta ce aya kaza mutashabih kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine ya je wajen nasara na jira larabawa ne amma nasara ne nasara ɗan kirista ne shi suka ce mishi ma za ta kulu fi isa ibn maryam to me kake faɗa game da isa ibn maryam sai ce huwa abdullahi wa ruhun minhu abdullahi wai mai kenan wa ruhun minhu ruhi ne ina mana daga gare shi in min libtida ilgaya littab'id min tab'idiyya to sai suka ce idan yakfina haza yau ka mana ka faɗi abin da ya dace da aqidan mu wa ruhun minhu mana ka tabbatar da isa juz'i ne na Allah ba'dhi ne daga Allah sai Allah ya saukar da huwa allazi anzala alayka alkitab minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukhra mutashabihat fa amma allazina fi qulubihim zayghun فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله إلا الله إن شئت واسطة والراسخون في العلم أو تقف هو الذي أنزل عليك الكتاب شيني وندي سوكر مكة للتافي منه آيات محكمات أتكين ونن للتافي أكوي آيوي محكمي والمحكم ما لا يحتمل إلا معنى واحد akwai ayoyi da ba sa ɗauka wata ma'ana sai kwaya ɗaya qul huwallahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad zai ɗauki ma'ana biyu ba zai ɗauki ma'ana akwai kuma ayoyin da suke ɗaukan ma'anoni guda biyu to in ka samu ayar da take ɗaukan ma'ana ko ɗaya ko biyu ko uku ya za a yi ka tabbatar da abin da ake nufi sai ce ka koma cikin muhkamatu ɗin za su bayyana maka ga abin da ake nufi ba ya ce wa ruhun minhu ba sai suka ce a manzo Allah ya yi itirafi cewa Isa juz'i ne na Allah ba azi ne daga Allah su kuma aqidar su kenan to ai akwai ayan da ta kore wannan mas'alar ta ce in huwa illa abdun an'amna alayhi wa ja'alnahu masalan li bani isra'il in huwa illa abdun ya za a yi bawa ya zama juz'i ba'azi na Allah madaukakin sarki in huwa illa abdun an'amna alaihi wa ja'alnahu mathalan li bani isra'ila to maganin mutashabiha kenan ayar da ke dauka mana biyu sai ka je cikin ayoyin alqur'ani zaka samu ayar da za ta fassara maka cikin manoni guda biyu ko uku ga abin da ake nufi an fahimta to wannan mutumin da yazo yana yasa an mutashabihal qur'an fa arsala ilaihi umaru aka ce ga wani mutum ya zo fa yana kawo shubha cikin mutane yana kawo ra'ayi yana kawo kaza kaza sai na umar ce aje a taho da shi wa kada adalahu arajinan nakhli kafin ya zo an tare da mishi bulala sun mangi a bulala fa qala lahu man anta sai sai na umar ce waye kai qala ana abdullahi subair aw sabir fa akhadha umar urjunan min tilka al-arajin fa darabahu sai zane shi tukunna وقال أنا عبد الله عمر فجعل له دربا حتى دم رأسه sai sake dukansa har sai da kansa ya fitar da jini faƙala ya amiral mu'minina hasbuk qad zahaba allazi kuntu ajidu fi ra's ya isa ya isa abubuwan da suke suke yawo cikin kwalwana din nan Allah ya fitar da su yanzu na fahimci me ake dama haka al'amari yake fa in ka ji an ce za a tafi da rayuwa da mulki akan karfi kadai za a je a fada daji ne in ka ji za a ce za a tafi da rayuwa akan sanyi kadai za a je a fada daji ne sai an tafi da su duka an fahimta an manta da ayace eh أها مهم. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس haka mutane suke sun kasu kashe biyu wani kana ce mishi Allah ya ce manzo Allah ya ce a ka kare zuciyarsa sai kwalla sai ya wani kuma in za ka kawo mishi ayon alkur'ani duk zuciyarsa ta ke kashe to shine sai a dake shi a ɗaure shi a yi mishi to in bai yadda da bai karbi gaskiya don aya ba zai karbi gaskiya don me jiki ya fi kunne ji ko jiki ya fi kunne ji ko yaro na am kana tsawata mishi baya ji in ka ɗauko bulala قال أخبرنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا حماد بن سلمة ويزيد بن إبراهيم عن عبد الله بن أبي مليكة عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب أي آيات محكمات آيوي محكمي وإن باسا أو كومة معنا سيقوا آيات آيات هن أم الكتاب أي مرجع الكتاب أمك مرجعك هن أم الكتاب هن مرجع الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تاويل وما يعلم تأويله إلا الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما زعل الله كانت تولنا آية سيتي إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه minhu fahadharuhu in kuka ga wanda ke bin mutashabihat to ku nisace su a her ku kiyaye su za su batar da ku kenan قال أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا حفص عن الأعمش عن شقيق قال سئل عبد الله عن شيء فقال إني لأكره أن أحل لك شيئا حرمه الله عليك أو أحرم ما أحله الله لك aka tambaye shi Abdullahi da Mas'ud yace ni ina gudun kada na halatta maka abinda Allah ya haramta ma ko na haramta maka abinda Allah ya halatta ma mana ba shi da nasi akan mas'alar kenan bai san mas'alar kenan ba ai kaga mas'alar kenan ko hi قال أخبرنا محمد بن عيينة عن أبي إسحاق الفزاري عن ابن عون عن ابن سيرين عن حميد بن عبد الرحمن قال لأن أرده بعيه أحب إلي من أن أتكلف له ما لا أعلم لكالي شيء تفيد جاهل تنسى يا زو يا تنبيين ban sani ba na kyale shi tafi da jahilcinsa ya fi mini sauki da na faɗa masa abin da ba daidai ba an fahimta ban sani ba shi kenan in ka ce za ka kirkiro ka yi kokari tun in ba ka yi sa'a ba ka fari kuskure ka ya tafi zai kuskure kenan duk sa'an da ya kuskure shi ya yi daidai kai ana ɗora ma laifin kai ka ɗora shi abinda aka ce ya yi fasalu ahla zikiri in kuntum la ta'lamuna da da matsalar ta tashi yana zaune gida ya son zuciya shi kenan duk masifar sai ta kare a kai amma sai da ya tashi zo wajen malam ya tambayi malam malam bai sani ba kamar da shi ma bai sani ba to sai malam shi yake baya son a san bai sani ba sai ya faɗi son zuciya to shine wannan yake fada na kyale shi ya tafi da jahilci ba da jahilci ya taho ba ya tafi da abinsa ya fi min sauki da neman karya ko na faɗa masa abin da ba daidai ba in ya zama na kai kana zaune kana jira duk wanda suka zo da matsala kana faman ka warware musu to za ka fada za ka fada duk sa'an da aka zo mas'ala mutum ya ɗauki matar su zo ko mace ta ɗauki mijinta su zo kana Allah Allah ka warware musu mas'ala a'a ka fahimci mas'alar tukunna ka san yadda za a warware wannan mas'alar in kana da hujja ka san yadda za a shi ka in baka sani ba ka ce ku je ku sake dawowa ko ko ku je ku nemi wani ba abin da zai rage maka wajen Allah sai ɗaukaka sai dai kara ma ɗaukaka an fahimta قال أخبرنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال أخبرني ابن عجلان عن نافع مولى عبد الله أن سبيغا العراقي جعل يسأل عن أشياء من القرآن في أجناد المسلمين حتى قدم مصر shi wannan kisan da muka karanta a jinar yana sojoji yana tambaya ya je tambayi wannan ya je tambayi wannan har ya iso masar fa ba'atha bihi amr ibn al-as ila umar ibn al-khattab shi amr ibn al-as daga masar yace wannan ku kai shi madina wajen sayyidina umar فلما أتاه الرسول بالكتاب فقرأه فقال أين الرجل da wanda Amr ibn As ya turo shi takarda ya kawo sayyidina Umar da ya karanta ga wani kaza kaza kaza shi ce ina wannan mutumin kala firraha da yace yana cikin guwa jama'a kala Umar absir an yakuna zahaba fatusibaka min minni bihil uqubatil muji'a to maza ka je ka da kawo ka taho da shi kada ya gudu azaban da za a mishi kai a yi maka فتصيبك مني به العقوبة فتصيبك مني به العقوبة الموجعة هكذا تو كرنتا منه دين مجي مفسرها ده هوسا فسرها ده هوسا fatusibaka minhu sai yayi maka ukuba shi zai yi ukuba fa'atahu bihi fa qala umar tas'alu an muhdatha فأرسل عمر إلى رطائب من جريد فضرب به حتى ترك ظهره دبرة سيدنا عمر يسا أكاو سمانجيا أكاو تنكر دبينو سيزاني شحر سيد باين سسكي تبو كراجي على من دوكا ثم تركه حتى برأ أكبر شي ميكي يوركي ثم عاد له سألني ساكي مشكما هريسا ميكي ثم تركه حتى برأ فدعا به ليعود له ساكي كرشي ساكي مسكما قال فقال سبيغ إن كنت تريد قتلي فاقتلني قتلا جميلا إن سوكي ككشيني تو ككشيني وإن كنت تريد أن تداويني فقد والله برأت إن جن يتشي لك كي سوكي والله ناسا منافيا دوك, تائسة دوك يا إسا هكذا فأذن له إلى أرضه وكتب إلى أبي موسى الأشعري ألا يجالسه أحد من المسلمين سيأكا تشيكي نن يتفي amma sai aka fada ma gwamnan garin inda suke kada a bari ya zauna da waɗansu kada ya bi tasiri a cikin su yana so ya bata musu ya gurbata musu aqida fashtadda zalika ala rajuli yaje duk inda za shi ba wanda za a bari ya zauna wurin shi balle yana so balle ya zuba masa wannan abin fakataba abu musa ila umar an qad hasunat taubatuhu sai gwamna ya rubuta masa sayyidina umar yanzu dai mutumin ya tubarsa ya kyau fakataba umar an izan linnasi bi mujalasati to yanzu za ka iya ba mutane izini su yi mu'amala da shi da sauran lokaci ne an ji yadda ake masu bid'a ko to shi yasa aka zauna lafiya sunna ta samu dama ta yi walwala ta hada ko ina to ana nan ana nan kuma sai mas'ala ta zo a hankali ana shigowa da abubuwa da sunan addini da sunan addini da sunan addini don wannan bayanan bidiyoyin duk ana yin su ne da sunan me sunan addini sunan addini kamar ko in ko wurin duk inda aka je ana karanta mutane ne psychology din su ake karanta bahaushe dai ka zo ka ce mishi aiwa na jikan annabi ne wata ranar da ya je madina sai je wajen kabarin kakansa da ranar da ya je kaza sai je sai karin kacin da ya je wajen kabarin kakansa ai zai iya magana da kakansa sai ka dauka sai kai abin da ka sani game da jika da kaka sai ka kawo shi a tsaron ko bishiyar nan aka ce maka jikan jikan annabi ce ba za ka so ta ba ba za ka girmama ta ba saboda wa wata rana shekaru kusan ashirin kenan muna karatun masters biyu ke kowace shekara dai ana zuwa kowa da yadda ake fama sai wata ra- wata shekara Allah ya hada min su gabana ga masu zafin ɗarika ga masu zafin izala za a yi karatu na ce to alhamdulillah bana dama ta samu Muna zaune ofis sama sai na ce kai dan izala zafin izalancin ka sai na nuna mishi ce wannan bishiya a ce maka jikar annabi ce za ka so ta kuma za ka so ta ba wannan bishiyar a ce ma jikar annabi ce jikanyar annabi ce za ka so ta ah. haka ake zuwa ai sai an koya sai an koya ai sai an iya wa ya taba zuwa ma da bid'a yace bid'a ce wani jika annabi ne wani jika annabi ne wani jika annabi ne kai kana da ilimin da zaka san cewa babu dangantaka tsakani dan izala wani sun dan kaza wani akwai dan kadura akwai dan safo haka har suka hado mix na ce ka bada jawabi jikan nan a ce maka jikar bishiyar nan a ce jika annabi ce zan so ta shi magana ta kare ko shi na juyo wajen yan ɗarika na ce kai kuma ka ce kana son annabi wanda ya zo ya ce taho mu bi annabi in baka ba shi tukuici ba ka yi faɗa da shi a in baka in baka bashi tukuici ba za ka yi faɗa da shi yace ka zo mu bi annabi ba ubana ko uwar kakana ko mene a'a annabi inda gaske kai ba yace sai abi she abi ce to to me yanzu kaga kai dan izala da abu ya shafe ka ka san gaskiya kai kuma dan ɗarika yanzu da abu ya shafe ka ka san gaskiya na ce kai ku yan izala don Allah kuma kiya annabi ne ce a'a muna son annabi ya ce kaga yanzu ka in fahimci gaskiya ko na ce ku yan ɗarika don Allah kuma shirkai ne suka ce a'a mu da shirka muke na ce kaga da matsala ta zo kanka ka fahimci gaskiya to ya kamata ka fahimci hukuncin da kake ma wannan ka din nan kuskure kake yi shi ma hukuncin da yake maka kuskure yake yi suna nan cikin birni akwai sani shu'aibu zagi akwai manya manya manya wayanda su dama cikin birnin sun yi karatu sun yi nasa cikin karatu sun zo karban shahada ne don suna karatu ma biyu ke sun fi malaman da ke karantarwa haka aka yi wannan shekarar haka abubuwa suka yi sai komai ya fara sanyi komai ya fara sauka komai ya fara sauka na ce hukuncin da kake ma dan uwanka shi a wajen shi ya san ba haka bane shi ma hukuncin da yake maka a wajen ka kai ma ka san ba haka bane to me zafi kuke da ake ta tashin hankali son zuciya ya shiga ciki kenan shedan ya shiga ciki an fahimta zuwa za a yi maka ce ai shehuwa na jikan annabi ne kai kuma baka ka da ilimin da za wanda ya zai faɗa maka ma din nan kana ganin shi ai kamar mala'ika ne baya ƙarya zai ƙarya ne zai ƙarya ne shikenan kai magana babu shakka ba abin abin a yi bincike ba ne ba ba. Qadiyya ghairu qabilatin lin niqash. To shi kenan sai ka bi shi duk abin da ya faɗa masa ka jikan annabi ne jik kakan shi ne yazo ya bashi kakan shi ne kaza kaza kaza ya bashi ka kuma kai ka san ka san alaka tsakanin jika da kaka sai a yi ma magana ai wata rana da ya je wajen kamarin kakan shi sai ce kaza sai ce kaza sai ka yi ta'aunawa ai jika ko ya je wajen kakan shi zai zai ba haka bane ba sai ka rike shi gam ba wanda zai iya mutu ran baka da su an fahimta to da haka ake tafiya da haka ake tafiya sa'annan ba wai karatu kai ba sunnan ma ba sanin ta kai ba ba ba abin da ka sani a ciki shi yasa dan jahiltar sunnar da ka zo kana karanta lahallari abinda fassara da ake maka sama-sama ba a shiga ciki a bayyana ma ga abin da ake maka ba haka bane ba ai ka karanta go yas'alul ulama wa yaqtadi bil muttabi'ina ah wa yaqtadi bil muttabi'ina li sunnati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ba hukunci kenan ba to ikon Allah mu'jizan da Allah ya ba mu sunna duk waɗannan abubuwan da ake kawo ba wanda zai ce sunna ce ba su ba ba su ba shi suna sunna ba ai ba zai yi ba in sunna ce ta zama sunnar shehu kowa ne ko shi ne amma sunnar annabi gashi ce wa yas'alil ulama'a wa yaqtadi bil muttabi'in li sunnati muhammadin sallallahu alaihi wasallama allazina yadulluna الذين يدلون على طاعة الله لا طاعة أنفسهم an fahimta to rashin sanin sunna sai abubuwa suka zo suka yadu za a kawo maka ne a shirya maka ne gashi addini kake yi komai kake yi kaza kaza kaza da azanci duk azanci ne ake kaji da yanka ce ittabi la tabtadi addu alaiha bin nawajis wa iyyakum muhdathatil umur ba haka manzo Allah ya fada ba fa inna kullu muhdathatin bid'a wa kullu bid'atin dalala to sa'an nan kai kuma mai wa'azi mai rike da sunna kana wa'azi kana son ka koya mutane sunna sai ka san abubuwan da za ka yi ta faɗa kada ka zo garin gyara ka ɓata an fahimta don ba yadda za a yi mutum ya fahimce ka tun yana ƙarami ake yin maulidi gidansu da unguwansu shekara in ta kai gashi a yi yanke yanke a yi komai har ya girma abu ya tabbata a cikin zuciyar shi kuma aka ce son manzon Allah ake yi murna ake da rayuwar manzon Allah kai kuma ka zo kai ne mai malam mai wa'azi kullu muhdathatin bid'a wa kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin fin nar ana yana yana murna mana kana cewa yana murna da ranan da aka haifi manzon Allah zai shiga wuta saboda wannan ba ku san abin da kuke faɗa bane ba ba ku san abin da kuke faɗa bane ba akalla shi in yana maulidi abokin fadan ka ne abokin tashin hankalin ka ne ba abokin fadan ka bane ba abokin tashin hankalin ka bane abin da ake so ka yi mai nasiha kana jan hankalin shi har ya zo ya fahimta amma bai fahimta ba ran da za ka zo ka fahimtar da shi ka ce farko ka ce maulidi bid'a ne ai ka tabbatar ku kuma dukkan bid'a dukkan bata ma'ana maulidi wuta ne ba haka bane ba ha karka yi kima in ka ci duka lokaci kai matsalar kenan fa kada ka taba samani wai kayi abin kirki kenan kake yi ba kai ma shaitan yana wasa da hankalinka ana barna ana komai ana yi amma ka zo ka yi magana maulidi ka yi fushi ka ɓata rai kaman kana yaki da fir'auna za a iya fahimtar juna za a iya fahimtar juna abinda kake tallata zai samu shiga saboda ka biyo da shi hanyar da ba zai yi ya za a yi a'a kowa yana cewa gaskiya ɗaci ne da ita to ɗacin ta nan ana son ka saman mata kalmomi da za su ɗaɗaɗa ta kaɗan kaɗan ko su rage ɗacin ka ce gaskiya ɗaci ne da ita da ka tashi kuma za ka faɗe ta sai ka jefo ta gaban dutse ka fahimta ka manta cewa abin da kake son ka hana mutum yi din ya shekara ashirin talatin arba'in yana yi abu ne mai sauki ka fahimtar da shi yana da sauki kuma abokin faɗanka ne abokin tashi hankalinka ne abokin tashi hankalinka ne ba abokin faɗanka ba ne قال أخبرنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا إسماعيل ابن أبي خالد قال سمعت عامرا يقول لغة شيء باقي كتير سورة ما to kamar na tuna da shekaru hamsin da biyar da suka wuce muna karatu akwai ɗan uwana shine malam ya bashi izini ana karatu da lokaci ya yi sai ce mi'ad kowa na karatu baya cewa mi'ad in kai da baya shiri da kai kana fara sai ce lokaci ya cika malam kuma ba agogo yake kallo ba ana cewa lokaci ya cika shikenan sai اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من أديت تباركت ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم